أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الزاهد لا تخيل ولا وحمى الباطن تكدس لا حجمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القلب والسدان الذين صاغوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القلب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ الطيب أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم العباسي الشيخ الطيب إبراهيم النيازي ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآمنين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adadi a littafin ruhul adadi kamar da kullum nake fara nake rana ta littafi ne da maulan shekul islami وسعادة الأناني الشيخ إبراهيم ياس ya rubuta da nuna ma dukkanin ɗalibai hanyar saduwa da Allah lafiya ɗalibai a ɗariƙun a ɗariƙun waliyai da dukkanin musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya. A wannan zama a wannan rana ta uku ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa ainihin garin Madina, wanda ya daidai da wanda ya daidai da kuɗi ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da dubu biyu da ashirin da biyu haihuwa annabi isa ɗan maryam a wannan karatu shine karatu na 67 ne ko da shida a ba da zai duba in gani ai akwai inda na duba zan gani 67 ne ko yawa wannan zama shine zama na 67 inda a baituka kuma muna baituka na muna baiti na 69 ne za mu sake komawa kan shi tunda mun yi magana akan hizbu tadarru'i wal ibtihali ko wannan addu'a da muka karanta a wancan sashi ta Shehu Tijani yawa to tunda dama yana magana ne akan auraden da Shehu Tijani yake yi bayan aurade na lazimi da wazifa bayan aurade na lazimi da wazifa to akwai auraden da Shehu Tijani yake yawan yi to a cikin mun karanta hizbut tadawwi to sannan a wannan karatu zamu yi magana ne bari mu sake karanta baitin sai mu dora daga inda muke malaji hizbut tadawwi salatul fatih kazaka allahumma alayka fatih bayan hizbut tadawwi wal ibtihal akwai salatin sati wanda sho yana yawan karanta ta bayan ta lazimi bayan ta lazimi da yake yi da ta wazifa to yana yawan karanta salatin sati haka sardan ma'ana karantawa ba tare misali ba ta lazimi ba dai ba ta wazifa ba kuma yana faɗa yana cewa salatin sati da hizbu saiti salatul fati da wata addu'a da ake cewa al-hizbu saiti yace sun ishi mai fuskanta zuwa fadar Allah sun ishe shi komai to wannan yasa naga magana ta gaskiya akan salatul fatihi din nan to gaskiyar magana za mu tsaya mu karatu akalla ko na wata biyu ko uku akan salatul fatihi saboda ina son ku shiga mu fita a cikin ta ne yadda ya kamata tun daga abin da ya shafi isnadin ta da abin da ake cewa yan dariƙa sun ce da abin da kuma yan dariƙa suka ce an fahimce ni ka sai ta sau da yawa magana akwai abin da ka ce ne kuma abin da akwai abin da an ce ka ce ko ba haka ba yawa mu dai abinda muka sani salatul fati salati ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda bai yi daidai da lafazan alqur'ani ba alqur'ani duk abinda annabi ya zo da shi babu kamar alqur'ani yawa kuma wannan shine abinda shobu shobu jani ya faɗa sai dai a bayanan da yayi yayi bayanin cewa akwai wasu bayan Allah shagaltuwarsu da salati ga annabi ya fi shagalta da karatu yayi wannan bayanin kuma shi ma yana da mafita a malamai sun ba da mafita akwai wasu auradan da a wani lokaci ba maka yi kaza da a wani lokaci ba maka yi kaza kawai shi ne bayan da shi jami sannan ibarar da ta zo a jawahirul ma'ani akwai ibara da ta zo a jawahirul ma'ani amma ita ma sho ki zan bata yi salatul fati ta ma kai alqur'ani ko ta ji ta ba yawa abin da ya magana a kai idan muka zo muka yi mukarana da maganganunsa za mu ga maganganu guda biyu ne yayi akan abin da ya shafi a abin da ya shafi mukarana tsakanin ayyuka na alkhairi yayi magana akan karanta salatul fatihi kuma yayi magana akan karatu alqur'ani shi kashi kuma yayi magana akan karanta ismullahi al'azam wanda bayan Allah suka ke banta da shi to anan muka yi mukarana da maganan zamu ga maganganun akwai guda biyu wanda ba za su haɗu ba a ka'ida fa na malamai na addini tun daga kan abin da ya shafi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to ko tun daga kan abin da ya shafi ayoyin alqur'ani ana hada ayoyi waɗanda ake kallon kamar sun yi karo da juna a- kama kama na ce ba wata aya da ta alqur'ani za ta yi karo da yawa wannan duk maganganun Allah ne duk maganar Allah ne amma malamai akwai abin da suke cewa idan aka ga nafsi kamar yayi ta'arudi da juna to sai a hada su gaba ki dai don a yi aiki da su wannan abu ne sananne wajen malaman usulul fiqh da kuma malamai dai na mustalahul hadisi wanda a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ma za ka same irin waɗannan to idan aka yi kokarin a haɗa hadisi da hadisi ta kowane bangare aka yi kokarin a haɗa su don su yi aiki tare suka ji haduwa sai a bi babin abin da ake ce ma babin tarjihi shi babin tarjihi za a bibi yadda shi wancan hadisin ya zo ne da yadda wancan hadisin ya zo sai a ga wani hadisin ne daga ya fi karfin isnadi misali wanne ne ya gwamu da wasu kara'i wasu abubuwa da za a iya gwama shi sai a mayar da wancan hadisin a ɗauki wancan a aje ta ɗauki wannan a yayi da shi wannan shine abin da yake yake akwai to wannan shi yasa naga a- abin da ya shafi salatul fati din nan to mu tsaya ni dogon karatu akalla kamar yadda na faɗa mu ɗauki wata biyu ko uku muna yin bayani akan salatul fati don me don mutane su fahimci abin da wannan salati ta kunsa na alkhairori kuma duk wanda ya rike ta rikewa na gaske wallahi tallahi tun daga duniya sai ya sai zuciyar shi ta tabbatar mai da cewa lallai yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi za ta tabbatar mai da wannan saboda ita zuciya tana tabbatar maka akan kana kan alkhairi kuma tana tabbatar maka idan kana kan sharri wani ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambaya yana zuwa sai manzo Allah ce mai ji ita tasalu anil birri istabti kalbaka ka zo zaka tambaya ne akan abin da ke ce ma da da aiki na gari kawai tambayi zuciyarka don ka zuciya tana gaya ma mutum wannan zuciya tana tabbatar maka kana kan alkhairi ko kuma kishiyar haka Allah subhanahu wataala ya dace da mu am sai ya ce ah, ma hiya salatul fatih menene salatul fati kuma me ake cewa salatul fati saboda salatul fati tana ɗaya daga cikin abin da ake rigingimu da yawa akan ta bisa abin da ya shafi yan dariƙa da waɗanda ba sa dariƙa haka ne kun ce salatul fati za su yi alƙur'ani in dai mu ne yan dariƙa to ba mu fara ba ga salatul fati za mu yi magana akan ta insha Allah daki daki am salatul fati fil asli wato ita salatul fati a asali a asali hiya ihlasi hiya hiya إهداف لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المروية عن سيدنا علي رضي الله عنه موقوفة عليه أسلي لفظ صلاة الفاتي da yawan su sun zo a cikin ainihin sigar salatin da aka ruwaita daga imamu Ali dan Abi Talib ana ana tare asalin salatin fati sigoginta sun zo daga ruwayar salatin da aka ruwaita daga imamu Ali dan Abi Talib kuma hadisin mawqufatan alai akan Ali ya tsaya ba annabi bane ya faɗa anan kafin ku wuce sai mu ga a to tambayar da zamu fara yi na farko ashe ya halatta bisa fahimtar dukkan malaman addini na cewa malamai ba wanda ba na na ce malamai ba na wanda suka yi mai ilimi tsallan madaki ba malamai duka fahimtar su sun tafi akan cewa halas ne ashe bawa ya yi addu'a muddin ba ta zamanto akwai sabon Allah a cikin ta ba ko da ba daga nassan hadisin annabi aka rubuce shi ba saboda ne wannan hadisin wannan salatin imamu ali shi yake yi ba annabi bane ya sanar da shi imamu ali ne yake yin wannan salatin da za mu karanta wanda za ka ji lafuzan salatul fati balo-balo a cikinsu sannan kuma yake koya masabansa kamar yadda na sosin ruwayan za su gaya mana sannan bayan sun gaya mana kuma za mu tabbi za mu bi isnadin hadisin shi ma don mu tabbatar da ingancinsa za mu bi isnadin hadisin na mu tabbatar da cewa ingancin hadisin lallai ya kai har kan imamu ali ne to in muka zaga to sai mu to kuma ya aka yi ainihin sigar da Imamu Ali yake ta dan sha bamban kuma da samu salatul fatin sai mu ce to akwai abubuwan da Allah ya yi masa sayyidina Muhammadu Bakari wanda jikan Imamu Abubakar Siddiq ne ya mai ilhama shi ma kuma Allah subhanahu wataala ya maka ilhamar wasu addu'o'i wanda shi ma babu wani malami da ya san ilimi a addini wanda ya musu shi ba wani malami da ya musu wannan to salatul fati tana daga cikin sigogin salatin da imamu ali yake yi kuma yake koya masa abbansa wa kana yu'allimu hali ashabihi ali har koyar da sahabban shi yake yi kuma na faɗa ba daga lafazin annabi ya ji ba har ga lafazin annabi yanzu ba ilhama ne Allah ya yi Imam Ali da wannan salatin wannan balo balo kamar yadda na faɗa za a ji lafazin salatin fati a cikin ta a ga dina wa qad rawaha anhu adadun min al malamai mahaddata hadisai da yawa da yawa daga cikin mahaddata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito wannan sigar salatin fatin daga Imam Ali dan Abi Talib min bainihim daga akwai daga cikin su al-Hafiz Ibn Kathir akwai alhafiz ibn kasir fi tafsirihi a tafsirin shi na alqur'ani alhafiz ibn kasir kuwa kowa ya san almajin su wai almajin su ibn taymiya ne almajin su ibn taymiya ne to ya ruwaito a cikin a tafsirin sa na alqur'ani karkashin ayar inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ga shirin zan karanta abinda shi imamu ibn kasir ya faɗa قال كاس هذا العنوان يا فدا a wannan wajen yace hadithun akhar ga wani hadisi kuma wani na daban yake mawqufun wanda hadisin nan bai kai kan annabi ba hadisi ne mawqufi yake rawainahu min tariqi sa'id bin mansur ya ibnu kafid da murwai wannan hadisi ne ta hanyar sa'id dan mansur wa yazid ibn harun kuma murwaita a ta hanyar yazid dan harun wa zaid ibn al-habbab da kuma zaid dan habbab salasatuhum dukkan waɗannan mutum uku an nushi bin kaisu surwaitu wannan salati ne surwata wannan salatin ne daga Nuhu dan Kais shi kuma Nuhu dan Kais ya ce gawa shi kuma ya ce haddathana sala'a salamatu hindi shi kuma salamatu a salamatu dan abin nan Nuhu dan Kais ya ce salamatu hindi ya zantar da mu shi kuma mai zantar da mu yace anna aliyan imamu ali radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare shi kana yu'allimu an-nasa hadha ad-du'a imamu ali ya kasance yana sanar da mutane wannan addu'a da zamu karanta wanda nassin salatul fati zaka ji su a cikin ta da zaka san haka Allahumma dahiyal malakuwati ya Allah wanda ya shimfida halittun da suke a shimfide shine ma'ana dahiyal malakuwati duk wata halitta da take a shimfide ya Allah da ya shimfida wannan halitta wa bari al-mahmukati ya Allah da ya halitta halittun da suke su kuma a tsaitsaye ya kage halittun da halittun da suke a tsaitsaye tun daga duwar wasu da bushiyoyi da sama ma da suke a sama a sama da mu ya Allah da ya waɗannan halitta wa jabbaran qulubi ya Allah da ya tsara zukata ala fitratiha bisa fitra tamana asalin halittarta shaqiya shaqiha wa sa'idiha zukatan masu sababbu marasa arziki da kuma masu arziki sai ce ishraf ij'al ij'al shara'if salawatika ya Allah mai wannan sifofin ka sanya madaukakan salatanka wa nawali ya barakatika ya Allah mai wannan sifofin ka sanya albarkokinka masu karuwan nan wa ra'afati wa ra'afata tahannunika Allah ka sanya kausawar bai wannan naka ala Muhammadin a bisa annabi Muhammadu abdika bawanka wa rasulika manzanka alfatihi lima ugulika imam ali ce mabudin abin da aka rike alfatihi lima ugulika mabudin abin da yake a rike wal khatim lima sabaka mutukamakin abin da ya gabata daga bakin imam ali wal mulidil haqqa bil haqqi mai bayyana da gaskiya da gaskiya bai gaskiyawa na su da haƙin lahaji kenan bai bayyana da gaskiya da gaskiya har dai zuwa ƙarshen salatin da ba sai na kawo daga baki ɗaya ba bayan ibn kasir ya kawo da salatin tana da tsawo gaskiya tana da yawa tana da yawa ba ma ba ma ba ma ba ma ba ma da mai dalailu ya kawo ta akwai ta dalailu gaba ɗayan ta tana nan akwai ta dalailu na imamul jazuli قال ابن كثير bayan ibn kasir ya rawaito wannan hadisi da wannan salati na imamu ali wanda da gaske aka yi ɗan wasu daga cikin kalmomin salatul fati sai ce haza mashhur min kalami aliyin radiyallahu anhu yace wannan sanade ne daga maganar imamu ali ne ba daga bakin manzon Allah yake ba karramallahu wajahu wa alaihi salam sai yace wa qad takallama alaihi ibnu qutayba sai ibnu kathir yace to amma wannan isnadin ibnu qutayba yayi magana akan isnadin amma a biyo na a hankali zamu bai wa ibnu qutayba din amsa yace wa qad takallama alaihi ibnu qutayba fi mushkil a fi mushkil hadith ko da shi ibnu qutayba ba akan isnadin hadisi yayi ba yayi magana ba afwan yayi magana akan hadisi ne wajen lafuzar saboda wato shi idan wato wani abu da zai baka mamaki dukkan larabawa dukkan larabawa larabawa ne amma wani abu da zai kwar mamaki zai baka mamaki in dai shi ko idan annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana to larabawa ma zuwa suke su zauna a wajen su dan su karu da larabci wani abu ne wanda yake sananne don haka duk inda aka ce imamu ali ya ce yayi magana in dai yayi magana misali tana da tsawo ta shafi wani kuduba ne ko wani wa'azi to ji za ta wasu irin gwalagwalan kalmomi irin da gidan annabta a bakin shi saboda ne saboda rainan manzon Allah ne to saboda ka shi wannan malamin ya yi magana akan hadisin ne a cikin littafin sa wanda ake ce mai mushkilul hadis mana ya dan bayyana ma'anonin kalmomin da ke cikin hadisin to shine wa kaza abul husayn ahmad bin faris al-lugawi shi ma akwai malamin da ake ce mai a a abul husayn ahmad dan faris malamin lugha shi ma yayi magana akan wannan lafzan hadisan في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم cikin wani littafi da ya tattara na falalar salati ga manzon Allah shi ma yayi magana akan wannan hadisin sai ibnu kasir yace to illa illa anna fi isnadihi nazara yace to sai dai fa a cikin isnadin wannan hadisin akwai dan tsokaci da ake nufi tsokaci wai na magana isnadin hadisi yana da wasu ƴan matsaloli wanda zai yi magana akan matsalolin ko kuma za mu kalli maganar da ya a matsalolin mu ji da gaske isnadin na da matsaloli ba dai wani kura bisa cewa wannan a wannan a wannan hadisi wannan addu'a ta kai har kan Imam Ali kamar yadda ainihin nassosi na malamai zai tabbatar mana yace a isnadin hadisin wai akwai dan tsokaci me tsokacin yake kala shekuna al-hafiz al-hafiz Abu al-Haddad al-Musi yace malamin Ibn Kasir kenan kai wannan magana yace malamin mu muhaddisin hadisi Abu al-Haddad al-Musi ya ce wai sanamatul kindi haza laysa bi ma'rufin wa lam yudrik aliyan ya faɗi illoli biyu akan wannan marwacin hadisin hada hankali wato shi hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam tsadar maganganunsa tsadar da maganganunsa suke da shi shi yasa malamai suka hana mu idanuwa su barci barci dan sace ne annabi ya faɗa da abin da annabi bai faɗa ba saboda duk in aka ce maka wannan hadisi an ruwaice shi to wajibi ne sai an bi mazatan da suka roƙi hadisin an tabbatar da gaske sun roƙe shi daga wajen manzon Allah din dan ne dan yi ma annabi ƙarya hadari ne a addini idan kai ma annabi ƙarya bai faɗa ba kace ya faɗa za a iya dora al'umma akan sharri idan aka yi ma annabi aka yi ma annabi ƙarya ga yanda ya faɗa aka canza za a iya dora al'umma akan sisa duk in manzon Allah ya yi magana to sai an bibi magana an tabbatar da gaske ya faɗa to wannan shi ne to sai shi wannan alhafizul mulki sai ya ce wai isnadin yana da matsala akan shi wannan salamatul kindi shi wannan marwaci wanda salamatul kindi salamatul kindi yana da matsala wai yake na farko ba sananne bane wai malaman hadisi ba su san shi ba ana ganewa matsalar da ya kawo ta biyu kenan na biyu kuma yace ai bai ma yi zamani da aliyu ba sai riski imamu ali kun ji matsalolin da ya kawo guda biyu bai yi zamani da aliyu ba kuma koma ya yi zamani da Aliyu ba sananne ba ne. Wato waɗannan matsalolin da ya kawo guda biyu duk a dalilai ne da za su iya sa a soki hadisi. Marwaicin hadisi idan ya zama to ba sananne ba, a to tunda ba sananne ba ne aka sani ko wani ko wani zindiki ne ma ya yi ƙarya ya jingina ga addini. Wannan kenan, to shi sa ce salamatul kindi ba sananne ba ne. Bayan kuma ba sananne ba ne sannan bai riski Aliyu ba. Yanzu misali, ni bai zo misali ni a shekaruna, kunga ban ban ban bar shisho Ibrahim ba duk da ya rasu misali na lokacin da ya rasu misali ni ba na duniya to kuma sai in zo ce shisho Ibrahim ya gaya mun kaza ha to a ina na gaishe ya gaya mun to wanda shine an samu in kidadi ya ce tsakanin salamatul kindi da Imam Ali wannan abin da Hafizul Musi ya faɗa kenan to alhamdulillah za mu amsa mai da abin da malamai suka amsa mu ana fahimta to wannan qala al-Hafiz Ibn Kathir to Ibn Kathir kansa ne ya faɗi wannan magana sai ya ce mu'addiran an ta hafuzi min kalamul muzi kaza kala shi ma dai ya kanye kansa daga wannan magana ta muzi sai ce to haka dai muzi ya faɗa amma ni ma dai ba da tabbas an da abin da ibn hasan da faɗa to wannan kenan to abin da yake so mu faɗa anan shine sai ce to wa qadara wal hafiz wa qadara wal hafiz abu qasim at-tabarani hadha al-athara an muhammad bin abi sa'id an sa'id bin mansur حدثنا حدثنا نوح بن قيس عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم داعي المدعوات وذكره إلى آخر الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني يا رويتا وانا حديث النبي كما كان أكلتا يا حديث توتر سلامة الكندي سننيني كما كان مغانا تاكو دام تبتر دشوا سننيني bayan nan salamatul kindi ya haɗu da imamu ali da za mu tabbatar da wannan ga abin da malamin yake cewa a yace wa ya rubuta wannan hadisi daga Muhammad dan Sa'id daga Sa'id dan Mansur Sa'id dan Mansur yake haddathana Nuh ibn Qais Nuh dan Qais ya zantar da mu an salamatul kindi daga salamatul kindi kala shi kuma salamatul kindi yace kana aliyun aliyu ya kasance radiyallahu anhu Allah ya dada shi yu'allimuna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da mu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kul sai Allahumma dahiyal madahuwaki ai zuwa da karshen hadisin na salatin da na karanta a can baya bayan nan wa akhadha al wa akhraja hadhihi salata aidan al qadi iyad fi shifa al qadi iyad shifa ya fitar da wannan hadisin ya fitar da wannan hadisin na wannan salatin na Imam Ali a cikin al shifa bi ta'rif huquqil mustafa ya fitar da shi salamatul kindi no no an salamatul kindi shi ma alƙali ya biya tafiye daga wannan sahabin na imamu ali wanda yake ake ce mai salamatul kindi wa kalamul hafiz al muzi wa kalamul hafiz al muzi al aniful zikri ghairu sahih maganar hafiz al muzi da yake salamatul kindi ba sadu da aliyu ba maganar nan gaskiya ba ingantacciya ba ce ba dalili li anna salamatul kindi mashhurun wa ma'rufun ya ce ba sananne ba ne magana ta gaskiya salamatul kindi sananne ne shahararre ne a wajen malaman hadisi wannan kenan dalili qala al muhaddisu ash-shihabul khafaji babban malamin hadisi wanda ake ce mai al hafizul khafaji ya faɗa a littafin sa mai suna nasinir riyadi yake salamatul kindi shi wannan salamatul kindi din in ba sananne bane gashi nan wannan malamin zai riya mana wane ne salamatul kindi saboda ka sananne ne sai ce kuwa salamatu ibnu qaisar kina ke ce ma salamatu dan qaisar al hadrani at tabi mutum ba hadrani ne kuma tabi'i ne mana wadanda suka zauna da sahabban manzon Allah kaga ke na tunda tabi'i ne ya hadu da wane ya hadu da imamu ali yace zakarahu ibnu hibban fi siqat ibnu hibban kuma ya ambace shi a cikin amsatu yace amintacce ne in dai roja hadisi aka fa hadisin sa kawai lala an ji wannan wannan kenan wa annahu yarwi an ali karramallahu wajhahu kuma yace yana ibnu hibban ya ce salamatan kin yana ruwaitar hadisi daga imamu ali so ka batun ake ba sadu da alba ta taso ba a aje wannan magana batun ba sananne bane kuma sananne ne tabi'e ne ba hadari biye ne saboda haka duk wannan iya suka naka da isnadin hadisi sai so kuma gaskiyar magana ana tare wa qala al-imamu ali al-qari wa qala al-imamu ali al-qari fi sharh shifa alƙali imam alƙali al'imam alƙari al'imam alƙari wanda ya yi ma a shafa sharhi ya faɗa a cikin sharhin a shafa wanda shi kuma sharhin a shafan an buga shi a gefen littafin wannan malamin na sama ne ga abin da shi mai kisa wa kad sahha sanaduhu hadisin nan isnadin shi ya inganta fa qala al-tirji walakin illa walakin illa wa in sahha sanaduhu bi anna riwayatahu لأن روايته عنه مرسلة إذ لم يدركه يتي وانا مالم القالي أبو علي القاضي كوكو الإمام علي القاضي علي القاضي بشرح الأشفاء يتي مالم ذاك يتي دلجي يتي وي وانا إسناد حديث أفعي إلا وشما علي القاضي إن زي باش حجة زي باش أمسا قال القاضي تي علي القاضي يتي آه وهو مردود wannan magana abin mayarwa ce bima zakar hukmi ibana da abin da ibn ibana ya ambata annahu rawa an ali cewa ya ruwaita daga ali wa rawa an hunu ibn kais shi kuma nuhu dan kais ya ruwaita daga gare shi at-tahi intaha wannan magana ta take قال الشيخ شريف ابراهيم صالح الغفيري الشيخ شريف ابراهيم صالح shi ma yace akan abin da ya shafi wannan hadisin yace wannan salatin bayan nan ma ai warawa aidan sa'id bin mansur ai sa'id bin mansur ya ruwaice ta وابن ابي شيبه ابن ابي شيبه يروي شو انه حديث في في المصنف اكثر المصنف وقال ايضا ترد يتي وبذلك يدل التنذير الذي قاله آه الحافظ ابن كثير yace da wannan ne da ibnu kathir sai akwai nazari akwai tsokaci akan wannan isnadin yace gaskiyar magana wannan tsokacin akan a bar ma wannan magana babu shi kawai in shari ibrahim sali wanda alif lati idda'a al-musifi salamatul kindi da kuma cewa wai ba a san salamatul kindi ba kamar yadda al-hafiz ibn kathir ya faɗa ita wannan magana ba haka take ba to wannan shi ne abinda za mu tattauna kan abin da ya shafi isnadin hadisin to sun mastamarra maulana sharif ka'ilan sannan sai tabi ya zarce da cewa waya buka an na gula to tun da wannan ya tafasa to sai mu ce inna hadha du'a lalle wannan addu'an min ashhari ma nusuma ila al-amin ila al-imam ali radiyallahu anhu yana daga mafi shahar addu'o'in da aka danganta zuwa ga imam ali dan abi talib yadda Allah ta tabbata gare shi wa minhu uktisurat salatul fatihi daga gare shi ne aka aka aka datso wani abu na cikin salatul fatihi alama na cikin bisa abin da muke kullewa sai sai mu ce abin da muke kullewa a zuciyar mu kenan wala yunafi hadha mashtahara an inda sufiya min qawli amma wannan fa baya kora abin da ya shahara a wajen sufaye da suke cewa innal bakariya cewa muhammadul bakari muhammadul bakari baya kora cewa muhammadul bakari huwa allazi talaqaha shine ya tafe ta daga halarar Allah subhanahu wataala dan wani abu ne wanda yake halal bisa Allah ya yi ma bawa ilhama wata addu'a ko Allah subhanahu wataala ya ba da wani abu wanda za a za a yi mamaki wanda a zahiri za a yi mamaki a al'amari kuma bisa tabbas sai ga al'amari ya tabbata daga Allah ne zan ba da misali akan wannan shari'a ce san ilhamu saboda shi ilhama in Allah ya yi ma bawa ilhama al-maqbul wanda ake karba min shartihi an yuwafiqa aslan min shari'ati dama ana son in Allah ya bawa ilhama to a ga wannan ilhama ta dace da wani asali a cikin shari'a to Muhammad al-Bakari Allah ya mai ilhama salatul fati da Allah ya mai ilhama salatul fati kuma ta daga ta dace da na suzzan salatin da Imam Ali yake yi kaga ilhama Imam Imam al-Bakari ya samu goyon baya daga wancan hadisi na Imam Ali an fahimta yace dole ne ya zama to an samu wani asali a shari'a yustanadu alai wanda za a jingina akan shi وكذلك المبشرات والمنامات وهكذا duk wani bishara da bawa ya samu idan ka samu wata bishara a fadar Allah ko a mafarki to kamar yadda na taba gaya mana a baya dole sai an kwatanta wannan abin yayi daidai da shari'a in yayi daidai daga shari'a daga Allah ne in bai daidai daga shari'a ba in bai daidai da shari'a ba to ba daga Allah ba ne to saboda haka wannan bisharar da Muhammad al-Bakari ya samu yayi daidai da wancan salatin na Imam Ali yayi daidai da salatin na Imam Ali فإن الإلهام الصحيح شريعة إلهام إن قدتك حين يرد على القلب تلوك تبدأ يغنقروا أزوج يرباوا لا ينسبه المؤمن الكامل الإيمان إلى غير الله بعد ذا المؤمن يجنجنا شيء زواج وجن الله إزواج وجن الله إزواج وجن الله تو wannan ne yasa muke cewa salatul fati daga halarar gaibu take wannan shine kawai dalili wannan shine dalili dalili shine walaysa zalika min wahayin nubuwata amma ba wai wahayi ne irin wahayin annabta ba fi shay'in kama sa ta'rif kamar yadda dai zaka san bayanin anan gaba cikin tarin bayani da zamu yi wa min al-ma'lumi shari'a yana daga abin da yake sananne ai daddada anna kullu du'a'i duk wata addu'a da kaji fi awwalihi Allahumma idan ka ji wata addu'a a farkon ta aka ce Allahumma to wannan abin ne da yake sananne wajen malaman dukkanin musulunci cewa yu'tabaru jami'an lil asma'i kulliha ana kallon wannan addu'a ta tattara dukkanin sunayen da Allah yake da su inda salafi salih wajen dukkanin magabata na kwarai fa fi sawabul asma'i kulliha duk addu'ar da kaji Allahumma farkon ta to ta tattare dukkan sunayen Allah gaba ɗaya kuma za ku kunshe maka dukkan ladan da ke cikin sunayen Allah nan gabaki ɗaya wanda da ka sani da waɗanda baka sani ba kamar yadda za mu gani anan a bayanin malamai قال الحافظ الجليل العلامة ابن القيم الجوزية babban malami babban malami almajiri ibnu qayyim al-jawziya alba almajiri ibnu taymiyyah al-harrani shine ibnu qayyim al-jawziya wanda suke cewa ya fi bin ibnu taymiyyah sama da yadda inuwa ibnu taymiyyah take bin shi yadda inuwa ibnu taymiyyah take bin shi yadda ibnu qayyim ke bin shi ya fi inuwa su bin shi lokacin da aka kama ibnu taymiyyah akan wata mas'ala haka ta addini aka kulle shi aka kuku cewa yake dai a kulle su tare ya ka zuba da dubin da dubin almajiri eh yace ke dai a kulle su tare kuma haka aka yi bai fito daga kurkukun ba sai da ibnu taymiya ya mutu ya rasu tunda a kurkukun shi ibnu taymiya ya rasu to shine yake fata zai faɗi abin da zamu karanta a nan ƙasa ga abin da yake cewa rahimahullah duk Allah ya tabbata gare shi a littafin shi mai suna jala'ul afhami bis salati was salami ala khairil anami yayewar tunani au afhami abin da zai sa tunanin kai ƙara yayewa ya zama to kana fahimta abubuwa kar bis salati was salami cikin salati da sallama ala khairil anami a bisa mafificin halitta sunan littafin kenan na da shi na karmi ne na da malik kari 200 zuwa 300 ba ga abin da ke faɗa fil fasal allazi aqadahu li bayani ma'ana ma'ana fitahil musalli bi qawli ya allahumma a fasalin da ya bude wanda ya yi shi ma'anar bawa mai yin salati idan ya ce allahumma mai hakan yake nufi ga abin da yake faɗa a yace la khilafa babu sabani anna lafzata allahumma lafazin allahumma ma'anahu ya allahu ma'anashi ya allah yace wali haza yace wannan ne yasa la tusta'malu illa fi talabi ba a yin amfani da wannan kalmar ta Allahumma sai in za a roki Allah a tambayi Allah wani abu duk inda ka zanci Allahumma ba za ka ji wani suna na Allah ya zo a bayan shi ba kuma sai dai ka ji roƙo ma'ana tambaya Allahumma rabbana anzil alaina ko Allah ko haka ne ayin ko Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء duk inda ka ji dai an ambaci Allahumma ko alkurani ko a hadisa annabi bayan shi da ma za ka ta saboda mene sakon shi dukkanin sunayen Allah da sifofin Allah sai sai to dalili wala tus'amalu illa fi talabi ba a amfani da lafazin Allahumma sai wajen nema fala yuqalu ba a cewa Allahumma ghafurur rahim Allahumma mai rahma mai duka ya ba a cewa haka sai dai a ce mene bal yuqalu cewa ki Allahumma ghfirli warhamni Allah kai mun gafara ka dukaina kaga nema ne ko in addu'a ne انتهى وانا مجانا ساجدين وقال ايضا ابن القيم ده يتكلم cewa بعد نقله اختلاف النهاد في الميم bayan ya kawo sabanin da malaman nahu suke akan wannan mimin da suke karshen Allahumma saboda ai akwai mimi a karshe ko Allahumma akwai mimi wanda suke da shadda a kanta to malaman nahu sun yi sabani mai fadi wanda ba muhallin shimfiɗa shi bane anan sun yi sabani mai fadi ne ma'anan wannan mimin da suke gaban Allahumma ba sabani mai fadin gaske to amma ba kai shi zamu koma ba bayan ya gama kawo wannan sai ce to wa iza ulima haza in dai an fahimci wannan bayanin an fahimci wannan sabanin to wa iza ulima haza bi sha'anil mimi in an fahimci wannan bayanin da ke cikin wannan mimin fahum to waɗannan malamai gaba daya alhaquha fi akhir hadha jismi sun rikar da ita a ƙarshen wannan sunan na Allahumma yus'alu biha Allah subhanahu wanda ake roƙon Allah mai girma ɗaukaka fi kulli hadatin a cikin kowace irin bukata wa kulli halin a kowane hali me yasa yace ibana don ka sanar da zuciyarka bi jami'i asma'i wa sifatihi to yanzu kana roƙon Allah ne da dukkan sunayen da dukkan sifofin shi kana cewa Allahumma to zuciyarka kudurce ka ce ne Allah wanda yake da dukkanin sunayen nan madaukaka da kuma sifofin nan na kamala kana cewa Allahumma sai ce بجميع أسماء وصفاته فإذا قال الصائل ألا تسندن وانا تمغنى ابن كريم فنجي كرم سامنا ألا تسندن يا أدعى يتي اللهم إني أسألك ألا تسندن يتي يا الله ني إنا روحك يتي تو كأنه قال تو كمن فياتني أدعو الله إنا روحان الله الذي له الأسماء الحسنى وانا كده سونا يكاوى وانا والصفات الأولى يجد صفوفين ندعو كذا إنا روكشي بأسمائه تدكشن من سنة الله قبالها وصفاته إنا روكان الله تدكشن من صفوفين سنة قبالها فأتى بالميمي سيدو مسيجي دور الميمي لكي اللهم إنا المؤذنة في الجنة في آخر في آخر هذا الاسم ورسكي هنا مكا كاتتا لكي سنة الله كاوشي فأكاركشن ونن سنة إيزانا dan sanarwa bi su'alihi ta'ala dan ka sanar cewa kana roƙon Allah ne bi asma'ihi kulli hada sunayen shi dukkanin ta intaha maganar ibnu qayyim ta kare anan wana kala ya sake cirowa da shi ibnu qayyim a wannan littafi shafin shi na 80 an salat daga ainihin salafus salih magabata ma yadda ibu bihi hada tafsira wanda zai ƙara ƙarfafa wannan tafsiri ga abin da ke tsakanin qalal hasan al-basri Hassan al-Basri almajirin Imam Ali ne sun haɗu da Imam Aliyu kuma shine sanadin shi na sufaye sanadin sufaye wani lokaci yakan binta kan imam Hassan al-Basri kuma dan dakin rainon matar annabi ne sai na ummu sai na ummu Salma sai da ummu Salma ita ta raine shi to ga bin Hassan al-Basri ke cewa Allahumma kalmar Allahumma majma'u du'a shine matasarar dukkanin addu'a in ka ji Allahumma duk abin da ake kira addu'a ka kushe shi a cikin wannan kalmar وقال أبو الرجاء الأباري أبو الرجاء الأباري شما يتي إن الميم في قوله اللهم ميم دنا تكرشين اللهم لكي جني yace fiha atun wasu sune isman min asma'illahi ta'ala sunayen Allah nan guda 99 duk an kunshe su a karkashin wannan mimun din wa qala nadr bin shumay nadr dan shumay yake man qala allahumma duk mutumin da yace allahumma faqad da allaha to hakika ya roki Allah bi jami'i asma'ihi da dukkanin sunayensa da sufofin shi. Na, kamar yadda na faɗa akwai saɓani tsakanin malamai, wannan mimun ɗin da menene ma'anarta. Kamar yadda Ibn Malik yake faɗa yake ta wa birtirarin wa birtirarin kusa dan kuya wa an illa ma Allah wa mahakiyil jumal wal aktharu Allahumma wal aktharu Allahumma bi ta'widi wa tazayya Allahumma fi qaribi. A harshen Larabci a ka'ida. A ka'ida. akwai abin da larabawa suke kira harkun nida'i harafin kira in za ka kira wani to suna amfani da ya'un ne ya zaidu ma'ana an kira zaidu kenan ya amru ma'ana an kira amru kenan suna amfani da ya suna amfani da ayyuha idan abin da za ka kira a baya yana da alif da lam to a ka'ida idan za su kira a larabci ba a haɗa duk abin da farkon suna akwai alif da lam ba a sa ya a farkon shi sai dai in za ka kira shi ba wannan sai dai ka sa ayyuha ko ma ta alƙur'ani ka ce kul ya ayyuha kafirun saboda alkafirun akwai alkalam dole sai ce sai da ce ayyuha to shine sai in malik ya cewa baya halatta a larabci idan za a kira wani abun kira idan yana da alif da lam a dukkanin sunaye ba a kiransu da alif da lam duk sunaye ba a kiransu da alif da lam sai dai misali idan misali ko da sunayen Allah akwai Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Maliku Al-Qudus ko ai zuwa 99 to ba za ka ce ya Ar-Rahmanu ba bai halatta baka a larabci ko ya arrahimu ko ya alghafuru baya halatta sai daga ce ya rahamanu ya rahimu ya maliku ya kudus har zuwa ƙarshe duka sunan Allah amma sunan Allah na Allahu nan shi kadai ya halatta ka hada mai da ya'un kuma da alif da lam a cikin shi shi kadai ya halatta kuma in ka hada din kana da fuska biyu alhamza kaga dama kamar da ita hamzatul qati kace ya Allahu kaga dama ka bata a matsayin hamzatul wasali kace ya Allahu ko kace ya Allah ko kace ya Allahu duk ya halatta kamar shi ya kawo diwani ay Allah ya rabbal bariyati salliyan ay Allah ya rabbal bariyati salliyan ala sayyidil akhwani warham tanaffusi muhammad hadda zuwa karshe so anan kenan sai ka to amma shi ma sunan Allah din sunan Allah din larabawan sai suka zabi cewa to a shira yawun din a cire yawon din karshen da sai a tsara mimun mai shadda. Dala an gane kuwa? Yawon din idan ka kalla za ka ga baki biyu ne ya da alif baki a bayanta. Ko? Ya da alif baki a bayanta. To idan ka cire ta mimun din da za ka kawo a can gaba. Mimun din da za ka kawo a can gaba shi ita ma guda biyu za ka kawo. Allahum ga mimun din ka ɗaure ko? Ma ga dai kai mata fata. Kaga musamman baki musanyan baki biyu nan da ka cire a nan farko kenan. To shi yasa shi kuma baya halatta ita kuma wannan Allahumma baya halatta me nake so ni baya halatta bayan ka kawo wannan wannan alifun da lamun din ka ta bayan ka cire yawon din baya halatta ka kawo yawon din kuma bayan ka sa ni mutum shida abin da nake so ni an gane ma'ana idan ta ce Allahumma shi ko ba za ka ce ya Allahumma ba an gane saboda ita wannan ya din musanyan wancan mimun din ne yanzu misali abin da zai bamu misali zai zai kuma da abun a fili a nan yanzu misali malam usman ba shine liman bana to shi kenan malam usman sai ya dan yi jinkirin zuwa ai kaga misali malam yahuda na zai arama wuce kai mana sallah to idan malam usman ya zo to shi ma sai ya tsaya a baya ya ji sallah ba ta zami a malam usman kai ma ka zo to shi ku bi duk yi mana sallah ba haka za a yi ba to shi sa idan an kawo Allahumma an kawo mimun din to ba a kawo ya din sai dai a ce Allahumma ma'ana ba za ka ce ya Allahumma ba ana ganewa to wannan shine ba magana akan wannan farkon salati na salatul fati kamar yadda na faɗa wannan karatu insha Allah akalla zai dauke mu kaman wata biyu ko uku muna magana akan abin da ya shafi ainihin wannan salati ne suna salatul fatih wanda dai ga zama na ɗaya ban san cewa za mu gama karatu haka da wuri ba da ya rubutu kaɗan eh to alhamdulillah inda ya tambayoyi sai mu dan rufe da su a da alfarma a nan